ijma'uhum hujjatun qat'an wa khulfuhum lam ya'duhu al-haqq falyalamhu mujtahid ijma'in sahabbai hujja ce yankakkiya sabanin su kuma lam ya'duhu al-haqq gaskiya ba ta ketare saba cikin su dai akwai wanda zancen shi shine daidai kun gane ko falyalamhu mujtahid duk mai ijtihadi ya sani akwai sabani tsakanin sahabbai dole akwai maganar da ita tafi inganci sai ce urdud aqawilahum nahwa an-nusus fama yuwafiqu an-nass fa huwa al-haqq mu'tadad ka daura maganganun su akan nassi abinda ya dace da nassi shine gaskiya ka kankame shi wanda ya saba ma nassi ka ajiye shi kun gane ko ba kawai da suke cewa ai hadisi ya ce ashabi kan nujum bi ayyuhum muqtadaytum muhtadaytum ga hadisin ƙarya ne sai wai sahabbai na kamar taurari duk wanda kai koyi da shi zaka tsira a dole akwai wanda yayi kuskure domin su ba ma'asumai ne ba sai dai ba sa ganganci da gangan su saba ma sunna shine abin da zaka tsarkake su ما لم تجد فيه نصا قدم الخلفاء إذ هم بنص رسول الله قد رشدوا صلى الله عليه وسلم in dai ba nassi ka samu ba in aka yi saɓani cikin sahabbai ka gabatar da ra'ayin abubakar da umar da usman da ali domin su da nassin maganar annabi sallama su shiryayyu ne alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin mahdiyyin in suka saba ma nassi ne ba abun su shi yasa maliku in aka yi saɓani cikin sahabbai yakan duba wani ra'ayi ne ke da abubakar da umar ciki sai ce raina ba za ta iya yadda in saba musu ba annabi ya ce in yuti'u ababakar wa umar yarshudu fattabi'una bi ihsanin fatabi'uhum min al-a'immati lil haqqil mubin hudu kasab'ati al-anjumi az-zuhri alladhina yara ijma'ahum malikun kan nass yu'tamadu وابن المبارك والبصري هو والبصري هو الحسن المرضي حقا وحمادا هم حمد كذاك سفيان مع سفيان ثم فتى الأوزاع فاعلم ومن أقرانهم عدد ثم الأئمة نعمان ومالكهم والشافعي, أح والشافعي أحمد في ديننا عمد وغيرهم من أولي التقوى الذين لهم بصائر بضياء الوحي يتقد أولئك القوم يحيى القلب إن ذكروا ويذكر الله إن, إن, إن ذكراهم ترد أئمة النقل والتفسير ليس لهم سوى الكتاب ونس المصطفى سند أحبار ملته أنصار سنته لا يعدلون بها ما قاله أحد أعلامها نشروا أحكامها نسروا أعداءها كسروا نقالها نقدوا هم الرجوم لسراق الحديث كما لكل مسترق شهب السما رصدوا بدور تم, بدور تم سوى أن البدور لها غيبوبة أبدا والنقص مضطرد مضطرد وهم مدى الدهر ما زال زالت مآثرهم في جدة وانجلاء منذ ما وسدوا أولئك الملأ الغر الأولى ملأ الأقطار علما وغير النص ما اعتقدوا كل له قدم في الدين راسخة وكلهم في بيان الحق مجتهد فإن أصاب له أجران قد كملا والأجر مع خطأ والعفو متعد والحق ليس بفرد قط, قط, قط منحصرا إلا الرسول هو المعصوم المعصوم لا أحد صلى, صلى عليه إله العرش فاطره مسلما ما بأقلام جرى, جرى المدد والآل والصحب ثم التابعين لهم والحمد لله لا يحصى له عدد bayan sahabbai fattabi'una bi ihsani wanda suka biyo su da kyautatawa domin akwai alladhina tabauhum bil isaa su hajjaj duk tabi'ai ne amma ba na kirki ba to tabi'ai na kirki fa tabi'uhum da wanda suka biyo bayan su maliku kenan min al-a'immati daga cikin jagororin ilimi lil haqqil mubin hudu wanda suka shirya Allah ya shiryatar da su gaban haƙi bayyanan gaskiya bayyanan na kasab'atil anjumi az-zuhri alladhina yara ijma'ahum malikun kan nasi yu'tamadu kamar mutum bakwai din nan taurari masu haske waɗanda maliku yana ganin inda suka yi ijma'i fa yana da karfin da kamar wani nasi ne da dole ai dogaro da shi fuqaha'u sab'a din wanda aka wake su da cewa idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat 'anil ilmi kharija faqulhum ubaydullah urwatu qasim سعيد أبو بكر سليمان خارجة عبيد الله شين عبيد الله فهم فقل هم عبيد الله أروة قاسم عبيد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود أم فهمتكو سي عروة بن الزبير لقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عروة قاسم سعيد سعيد بن بن المسيب سيد التابعين أبو بكر أبو بكر آه سعيد أبو بكر كو تو سليمان شنو ابن يسار سليمان بن يسار سي خارجة شنو ابن زيد بن بن زيد بن زيد بن ثابت خارجة بن زيد بن ثابت قال بن سدياني نا صحابا منزن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاك wancan dai abubakar aiwa abubakar bin abdurrahman bin al-harith ibn hisham al-makhzumi abubakar ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham al-makhzumi wanda ya rasu shekara ta 94 eh to sune dai na farkon su wato ubaidullah ibn abdullah ibn utba ibn mas'ud ibn utba ibn mas'ud nabiyin su urwa ibn zubair ko na ukun su alqasim ibn muhammad ibn abubakar ibn siddiq na hudun su sa'id ibn musayyab ko ibn al-musayyib na biyar ɗinsu abubakar ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham al-makhzumi na ainihin wato shida suleiman ibn yasar na bakwai kharija ibn zaid ibn thabit ibn al-dhahak al-ansari radiyallahu anhu waɗannan su ne al-fuqaha as-sab'a waɗanda maliku yake girmama ijma'in su kwarai da gaske sai yake cewa wabnil mubaraki wal basri huwa al hasan al mardi haqqan wa hamadan hum hamadu ibn al mubarak abdullah ibn al mubarak al imam al zahid al mujahid al jawad al thiqa al thabt al alam da kuma al manzo eh da bakwai kharija ibn zaid ibn thabit ibn al-mubarak abdullah ko wal basri sai yace huwa al-hasan hasan ibn abi al-hasan al-basri na gaba yace al-mardi haqqan wanda hasan an yadda da shi kwarai da wani suke cewa magana shi kai kace wani lokaci kamar kamar hadisi sannan akwai hamad Ahmad bin Zaid yake nufi anan domin shine kusan tsara ga Sal Imam Malik ko Muhammad yace waɗannan suna shan yabo kazaka Sufyanu ma'a Sufyan hakan nan Sufyan na farko al-Thauri na biyu Ibn Uyayna thumma fatala Auza sannan mutumin nan dan kabilar Auza al-Auza'i kenan Abdurrahman ibn Amr ibn Abi Amr al-Auza'i fa'alam wa min aqranihim adadu daga cikin aqran ɗinsu ma'ana tsararrakinsu akwai da yawa wanda bai ambata ba yi ishara ke su shu'batu ibn al-hajjaj da sauransu thumma al-a'immatu sa'annan sai jagororin mazhabobi nu'man shine abu hanifa ko nu'man nu'man ibn thabit nu'man ibn thabit abu hanifata imamu ahli ar-ra'yi da ya rasu shekara ta 150 wa malikuhum hakan na imamu malik ibn anas imamu darul hijra da aka ce la yufta wa malikun bil madina da ya rasu 179 wa shafi'i imamu shafi'i muhammad ibn isma ibn idris muhammad ibn idris ash-shafi'i da ya rasu shekara ta 204 Ahmadu fi dini na Umudu da Ahmad wanda dukkan su jagorori ne ko ginshikai ne a addinin Ahmad ibn Hanbal Imam Ahli Sunnati wal Jama'a da rasu 241 sai ya ce wa ghayruhum min uli taqwa alladhina lahum basairun bi dhiya'il wahyi tattaqidu da wasu su daga cikin masu takawa inda suke da ilmin muka basair yani ulum wanda bidiya'il wahyi tattaqidu suna daukan haske da hasken wahayi su ishaq ibn rahuya su al-layth ibn sa'd da sauransu mun fahimta ko ulaika al-qawmu yahya al-qalbu in dhukir dannan mutanen in an ambace su ma zuciya rayuwa take wa yuzkaru Allahu in dhikrahu mutaridu da an ambace su sai ka tuna da Allah kuma eh kasan akwai mutanen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ru'u dhikra Allah da an gansu sai a tuna da Allah so da hidimar da suka yi ma addinin Allah da tsoron Allah da suke ji a'immatun naqli wat tafsir jagorori ne na ilimin riwaya ilimin hadisi da ilimin tafsiri laisa lahum siwal kitabi wan nasil mustafa sanad ba su da madogarar da ya wuce alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahbaru millatihi malamai ne na addinin shi ansaru sunnati masu taimakon sunnar shi ne la ya'diluna biha ma qalahu ahadu ba sa kamanta sunnar annabi da abinda wani mutumi ya faɗa maganar annabi ba ta kamanceceniya da ta wani a'lamaha nasharuha sun yada alamomin wannan sunna ahkamaha nasaru hukunce hukuncenta suna ta taimakon su a'da'aha kasaru sun babballa makiyanta da hujja ma'ana nuqalaha naqadu masu ruwaito ta masu da suka zauna suka tantance su shine naqadi humur rujumu li surraqil hadisi sune masu aika jifa ga masu satar hadisi kama li kulli mustariqin shuhubus sama rasadu kamar yadda duk aljanun da ke zuwa satar ji to yana da yula ta taurari da take jiran shi tana ta dana mai tarko suna harbo shi wurin da Allah ta'ala ya bada labari cewa wato ainihin kulli mustariqis samhat menene masu yin istiraqus sam Allah ta'ala ya bada labarin cewa taurari suna jefo su da wata wuta illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun shihabun mubin ni gurin yace shihabun thaqil yace buduru timmin taurari ne lokacin cikar hasken su siwa annal kam watanni ne al-badr wata ko daren 14 da watanni ne lokacin cikar hasken su daren 14 siwa annal budura sai dai su watanni na duniya na sama laha ghaibubatun abadan ko da wani lokaci ana iya samun lokacin da suke boyewa ko wan naqsu mutaradu kuma na ƙasa tana zuwa gare su kaga sun rage haske ai wata yana azman yake dauka lokaci yayi hawan lokaci ya sauka lokaci ya hasken lokaci yayi duhu ko wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjun al qadim to amma su wa'annan kullum cikin haske su suna raye ko suna mace su wato yana nufin malamai su ba sa hasken su baya disa shi ya faddala su akan taurari sai ce humu madaddahari ma zalat ma'afiruhum su tsawon lokaci tasirin abin da suka ruwaito baya gushewa fi jiddatin wanjila'i cikin gaskiya da bayyana yake ko cikin tudu da sarari yake da bayyana mundu ma wasidu tun lokacin da aka birne su har yanzu yana tafi ana ba da labarinsu ula'ikal mala'ul ghurrul ula mala'ul aqtara ilman wa ghayran nassi ma'taqad waɗannan jama'a su ne masu hasken nan na farko wanda suka cika sansanin duniya da ilimi wa ghayran nassi abinda ba nassi ba abinda ba karatu ba ma'takadu ba su kudirce shi ba ba su kudirce shirme da hayaniyan falasifa ba ba su kudirce shirme da hayaniyan yan bid'a ba karatu ne ake zalla kullun lahu qadamun fi dini rasikhatu kowannen su yana da wata kafaffiyar kafa a addini da gudunmawa da yake badawa wa kulluhum fi bayanil haqqi mujtahid kowannen su mujtahidi ne mai kokari da zakulo hukunci cikin bayanin gaskiya fa'in asaba lahu a jirani karkamula in yi daidai to yana da lada guda biyu waɗanda suka cikakku wal'ajiru ma'a haƙa'in wal'afuwa mutu'ar in yi kuskure kuma ya samu lada ɗaya yafiyar kuma a bar fata ce ana mai fatar ya samu yafiya daga wannan ko kuma an yafe mushi daga kuskuren da ya yi daga hadisin abdullahi bin amur min al'as idan jita da alhakimu fa'asa wa falahu ajiyar وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد malami in dai ba san rai ya saba ko kuskure ya gurin fatawa indi ya cancanta ya yi bincike ba zancen zunubi ba lada ma zai samu in ko ya yi daidai lada biyu shi sa sabga ta ilimi da karantarwa ba abin da ya kai ta romu shi yasa take da kalubale da yawa Allah ka tsare والحق ليس بفرد قط منحصرا إلا على الرسول هو المعصوم لا أحد gaskiya bata taskance a jikin wani mutum ɗaya shi kaɗai ba har abada face sai kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine kaɗai wanda yake tsararre a wannan al'umma ba waninsa ba kowa na iya kuskure banda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam صلى عليه إله العرش فاطره مسلما ما بأقلام جرى المدد yace Allah ubangijin al'arshi wanda yake shi ya halicce shi yayi salati ga anzo sallallahu alaihi wasallam yayi salami bayyana wato ya tabbatar da aminci gare shi ma bi aqlamin jaral mudad indi alqaluma za su dinga rubutu da tawaddad dake cikin su wal'ali wasu thumma tabi'i na lahu wannan tsira da amincin ya tabbata akan sahabbai da iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wanda suka biyo bayan su da kyautatawa walhamdulillahi la yuhsa lahu adaduhu godiya ya tabbata ga Allah godiyar da ba wanda ya isa ya kirga yawanta kaga da ita ya bude da ita ya rufe kaga yayi husnul khatima ya ce alhamdulillahi la yuhsa lahu adadu ولا يحيط به الأقلام والمدد والمدد حمدا لربي كثيرا دائما أبدا في السر والجهر الإسرار والع... في السر والجهر حمدا لربي كثيرا دائما أبدا في السر والجهل في الدارين مسترد هرزوا ننديتي والآل والصحب ثم التابعين لهم والحمد لله لا يحسى له عدد لا يحسى للحمد عددا da alladhi yaliqu bihi subhana Allah ta'ala ya samu dace sai mu bar shi haka yau shine karshen wannan manzuma ta mu sai mu ji kuma sanarwa ta gaba littafin da za a sa insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah